الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أموا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقارى جد قدير من الله سبحانه وتعالى da ita da wannan yini mai taron albarka yini laraba wanda muke gabatar da darasi cikin littafin na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheikh muhammad bin salih al-usaimin rahimahullah ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci namu na uthman bin affan wanda ke unguwar hamadu kafi bypass a fadar jihar gombe yau talata ta yi daidai da takwas ga watan biyun musulunci watan safar hijira na da shekara dubu eh laraba ko yawa yau laraba takwas ga watan safar watan biyun musulunci shekarar hijira 1443 ya yi daidai da goma sha biyar ga watan tara miladiya 2021 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci domin ci gaba da wannan darasi kamar yadda muka saba idan yan uwa ba su manta ba malam yana yi mana magana game da a matsala ta tsarkake wanda ake yin ibada ta sallah da kuma ita matsayin sallah ba ta yi wa a yi ta agu mai najasa ko mai ƙazanta wanda hadisin ƙarshe da muka tsaya a kansa hadisin wani balaraban kawai ya zo ya fitsari a masallaci sahabai suka masa tsawa sai manzon Allah ya ce ku kyale shi la tadrimu ma'ana kada ku yi masa tsawa ku rabu da shi da ya gama fitsarin sai aka zo da ruwa a guga sai aka zuba a shikenan matsala ta wuce manzon Allah kuma ya masa bayanin da zai fahimci shi ya ce wannan masallaci ne gun ibada baya halatta a yi fitsari ko a yi kazanta ko a yi abin da yake najasa ne wannan bawan Allah ya fahimta kuma manzon Allah ya magani ya magance matsala din bayan matsalar ta faru a kansa kuma har ila kiyami sa'a in dai fitsari ne tun aka zuba ruwa magana ta riga ta kare ya tsarkaka inda za mu tashi a yau shine wata matsala a shafi na hamsin da hudu wannan kuma shine darasinmu na ishirin da biyu a wannan littafi insha Allah darasinmu na ishirin da biyu kenan a ishirin da uku kan darasinmu na ishirin da uku haka ne ko da uku darasinmu na ishirin da uku a wannan littafi insha Allah shafi na hamsin da hudu maliki cewa mas'alatun wata mas'ala lau a hadasar insan da dai dan adam zai hadasi ma'ana alwalansa ta warware sanadiyar albaulu aw al-ga'id aw rihu aw lamsul mar'a bi qasadil lazza duka wannan suna zama hadas game da mai alwala idan ɗaya daga cikin waɗannan ya faru to alwala ta warware ko ya ci naman raƙumi ko abin da ya kama da wannan ya ci ɗaya da hadasi zai same shi wa sallamu hudithan ya yi sallah da wannan hadasin amma huwa nasi amma a mantuwa ne mutum ya yi alwala sai ya hutu kuma ya manta ko sai sallah da wannan gurgura alwalar tasa ko kuma ya yi alwalar ta warware bai ya manta sai ta yi sallah da wannan alwalar tasa warwarariyar nan amma fa da mantuwa in ji mala alzamahu bil wudu alzamahu bil wudu wa i'adatu salah alzamahu al wudu wa i'adatu salah kenan nam alzamnahu bil wudu wa i'adatu salah yanzu alwala ta lazimce shi ya sake kuma ya sake sallah abin akwai tambaya ciki ne akwai siga alamatu su'al a lazamnahu bil wudu'i za a lazamta masa sai ya sake Allah ya adatu sallah ya sake sallah wanda yi ta da alwala kariyayya amma da rahin sani an fahimci bayanin wani ne ya yi alwala to alwalan ta warware sai ya manta ya manta alolan tawaro ne sai ya yi sallah kawai da wannan alolan sai bayan ya yi sallama sai ya tuna cewa wannan alwalan ta saba ta warware ba an fahimci wannan idan an zo an yi wa mai fatawa fatawa game da wannan ya zai yi ya Allah zumtawa wannan bawan Allah ya je ya saki alwala tunda alwalan ta warware dama already sannan kuma zai saki wannan sallah da ita ko kuma ya zai yi to shine malam yace a lazamnahu bil wudu'i wa iyadatu salat naqulu anan amsar da za a faɗa masa malam yace sai mu ce tawadda'a wa salli a take zai alwala yayi sallah mantuwar da yi ba za ta ɗauke masa nauyin sallar da yi ta da alwala kariya ba abin jana ko da yanzu ka tuna cewa sallan asuba ka yi ta babu tsarki ko babu alwala to magana mafi shahara ta jamhurin malamai ita sallan asuban za ka sake ta kawai za ka yi alwala ka je ka sake sallan asubar da ka yi ta da alwala karyayya amma a zahar ɗan kan ka tabbatar alwala ka ta yi lafa ɗan kan ka tabbatar alwala ka ta yi sun yi ba su da matsala an fahimci wannan saboda ka ashe duk mutumin da ya manta ya yi sallah da alwala karyayyen alwala kuma sai bayan ya yi sallama ya tuna to kowa ya zama mafuti a nan idan an ma fatawa ka ce kawai ka je ka sake alwala idan ka ce a yi na ka ce malam usaimin ne faɗa kar ka ce ni ba ni na faɗa ba ni ma karantawa ne yawa ka ce malam usamin ne faɗa in an matsa ka zo zan baka littafin ka nuna masa an fahimci nan yawa in dai mutum ya ce ya yi sallah da karyayyen alwala amma da mantuwa da rahin sani sai bayan sallama ya tuna kai tsaye je ya sake alwala ya sake sallah fahimtu shine tawadda wa sal yayi alwala ko yayi sallah shine magana walau annal insan asabatu najasa da dai dan adam kuma najasa za ta shafe shi wa nasiya ya manta bai gusar da wannan najasar daga jikinsa ba ko daga tufarsa ba wa salli qabla husluha sai ya yi sallar kafin ya gusar da najasar wajen wankewa lam yalzimhu i'ada to sallah ba ta lazimce ya sake ta ba a gane ka yi alwala za ka tafi masallaci sai ka ɗau yaronka sai yi mafi tsari a jiki to kana gaggawa ka manta baka zuba ruwa ba sai ka je ka yi sallah ko ka fito daga gida za ka tafi masallaci sai wata kwata ta fantsalo ma jikinka kana gaggawa zuwa masallaci ka manta baka wanke ba ko dai makamancin wannan wata najasa ta taɓa ma tufa ko ta taɓa ma jikinka amma da mantuwa ka yi sallah baka gusar da ita ba to shi wannan sallarsa ta sha ba za a ce ya rama ba mai bambancin shi wancan hadasi ne daga jikinsa ya fita shi kuma wannan abun samar su yi amince maganar warware alwala ko da mutum laƙadar la zai fada kwatar kashi in dai da alwalarsa ba ta warware ba sai dai wanke ko na kisa zai warware an fahimta nan amma da a ce rihi zai fita daga jikinsa to alwalarsa warware ku gane bambancin da hadasi da najasa najasa samun ka za ta yi shafar ka za ta yi shi kuma hadasi kai ne za ka findigi daga jikinka an gane wannan da ko saboda ka ita najasa ba ta warware alwala matukar ta taba jikinka ko tufanka abin da yake ƙara wa sallanka kamala da cika shine ka gusar da wannan najasa amma da za ka yi sallah da mantuwa da najasa a jikinka to sallanka ta yi ba wanda zai ce kara masallarka ko jini ne a tafarka da mantuwa kai sallah sai bayan ka yi sallah ka gani to shikenan za ka wanke tafarka kawai sallah ka ta yi an fahimci wannan tunda an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa manzon Allah iya sallah da tifa idan digon mami ya taba tufar manzon Allah zai wanke amma ana ganin shacin gun da ya wanke din lemar gun da ya wanke ba ta bushe ba sai yi sallah da wannan tufar a kaddara ma da wani abu a jiki na nan na sha'anin najasa ko na mani da ya zuba a tufa manzan Allah wani lokaci an ce farce yake sa sai kankare ka san abin da ka sa farce ka kankare a tufa dole akwai abin da zai ragu a jiki ba zai fitar gaba ɗayan shi ba amma kuma sai ya sallah da wannan tufa didwa suna ce a lokacin ai ba tufafi da yawa a lokacin ba kaya da yawa da sauran duk wannan tawili ne kawai manzan Allah ya yi da a ce abin ba daidai bane zai tsawatar kawai magana ke fahimtu to wannan shine ne idan mutum ya yi sallah da najisa a tufarsa ko a jikinsa ko gunda zai yi sallah amma da mantuwa bayan ya yi sallah ya gani to shi kenan shi sallarsa bata ɓaci ba ba za a ce sai ya rama ba fa in qila mal farq idan mai tambaya da to mai bambancin wancan an ce ya sake wanda kuma an ce ba zai sake ba mai bambancin fal jawabu in ji malam usaimin ya ce jawabi anan shine qalal ulama malamai suka ce amma min sunna fa naqulu annabi sallallahu alaihi wa sallama ko fali qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam amma daga cikin abin da ya tabbata suna maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahadasa hatta yatawadda manzon Allah yayi hadisi hadisin iya cikin littafin bukhari iya cikin littafin muslim wanda yake cewa Allah ta'ala bai karban sallar ɗayanku iza a hadasa idan ya yi hadasi ma'ana alwalansa ta warware hata ya tawadda har sai ya sake alwala kaga wannan nassi ne hadisin ba a ce illa an nasiya ba ba faɗa ba ba a ce sai dai inda mantuwa yi ba kada an dokar hadisin Allah bai karban sallah da aka yi ta da warwarorin alwala Allah bai karban sallan da aka yi ta da alwala wanda hadasi ya shiga cikinta shi kenan magana kawai kenan ko da mantuwa ko ba mantuwa an dai an yi sallah ba alwala sallah ba ta yi ba shine dalilin da aka ce sake sallarsa walam yastafsil ba a samu wani tafsili ba ba ce illa kaza ba ko banda kaza banda kaza walam yaqul illa an yakuna nasiya manzon Allah bai ce sai dai inda mantuwa yi ba fa na'qulu bil umum tunda manzon Allah ya yi sai mu dau magana a umumi da shi kenan da mai mantuwar da mara mantuwar da mai kaza duk sun yi wasu magana fahimtu wa amma mas'alatun najasa amma mas'ala ta najasa ta taba tufanka ko ta taba gangar jikinka ko ta taba gunda zaka yi sallah fali annan nabiy sallallahu alaihi wasallam domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma alima anna fina alaihi qaziran lokacin da aka sanar da shi a takalmansa akwai najasa ko akwai kazanta lam yasta'ani fi salah manzon Allah bai tumfuke sallar daga farko ba ai makaranta hadisin anan ko wanda iya cikin sallah ko yin sabai sai ya ya kube takalman sa ya ajiye a ina ya ajiye gefen hawa ko na dama ko gaban sa eh a kai dalibi ne an garke ma ba mamaki an gane ko san dalibi akwai riko yawa saboda karan ma tambaya su tambaye shi yawa saboda haka yi manzana sai sai ga ya kuɓe takalmansa ya ajiye a hagu da shi an fahimta da ya ajiye takalmansa a hagu da shi sai ta habbai duka a cikin sallah kowa sai kuɓe takalmansa da ya sallama sai ke tambaye su ma hamala ku me yasa ku kuɓe takalman ku in suka ce manzan Allah mun ga ka cire naka in yasa muka cire kawai mun ga ka cire naka in yasa ma muka cire namu sai ce aini a cikin sallah mala'ika jibril ya zo ya sanar da ni a takar mana akwai kazanta shi ya sa da cire kufa kuma wanda ya sanar da kuwa a lokacin manzan Allah ya ce duk wanda zai yi sallah ya tabbatar ya yi sallah da takalminsa tsarkakakke ba tare da rajista ba har ya ce ya sa ƙasa ya goge lokacin da zai fara sallah ima da wani ta ya gusar da shi kun ga a lokacin manzan Allah iya cikin sallah aka sanar da shi takalmansa akwai najasa amma sallar bai sake ta daga farko ba wannan da ya yi ta a farko in ma raka a ɗaya ce in ma biyu ce da takalmansa da najasa ba ta ɓaci ba shine a nan abin da maliki cewa lam yasta'ani fi sala manzon Allah bai tumbike sallar tun daga farkonta ba a lokacin da aka sanar da yi sai ya kuɓe ta kalban yaji sai ya ɗora daga inda ya tsaya bai tsaya ba an gane da kyau kun ga ashe sallah da najasa a tufa ko a jiki matukar da mantuwa ne to sallar ta sha ba ta ɓaci ba ولم يد ومن ولم يبدا من جديد manzon Allah bai fara sallah daga sabo bai fara daga sabuwa ba walau kanat tubtilu da a ce sallar ta ɓaci dan yayi sallah da takalmi da jasa da mantuwa la tab la la labtada'aha min jadid to da ya fara daga farko haza dalilu min sunna wannan yini dalili daga sunna kuma haka wancan ga hadisi na kuma ga aikin da manzon Allah ya ce sallah kaga shikenan wancan amsa sai sake manzon Allah ya ce Allah bai karban sallah da aka yi ta da alwala mai hadasi sai yin alwala wannan ko manzon Allah ya yi sallah da najasa da rahin sani an faɗa masa ya aje takalmansa amma bai sake daga farko ba dalilun minan nazar amma dalili kuma a nazari da bincike irin na malamai tarkul hudu tarku tarku ma'amuri malike cewa barin alwala barin wani abu ne da aka baka umarni a kansa wa ya ce ayi alwala ne Allah ne ce ayi alwala idan za a yi sallah ya ayi wallazina amanu idza qumtum ila salati sai ce fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sayyidan tayyiban famsu bi wujuhikum wa aydiyakum an gane to kaga aya ta zo game da alwala aya cikin suratul nisa aya mai namba ta 11 zuwa 12 ma'ida na'am aya mai namba aya mai namba ta nawa aya mai namba ta uku a cikin suratul ma'ida barakallahu fi sai maliki cewa ita alwala tarku ma'amurin ne tarku maza ma'amurin barin alwala ka bar wani abu da shari'a ta baka umarni ka bar abin da shari'a ta baka umarni tunda shari'a ta ce ka yi alwala kafin ka yi sallah idan ba ka yi alwala ba ka bar umarnin da aka baka wasalatu bin najasa fi ilin mahazu shi kuma sallah da najasa wani abu ne da aka sama doka a ka fi ilin mahazu ka aikata wani abu wanda akwai laifi shi wa fi'ilul mahazu yi uzur fihi bin nisyan wal jahl wal ikrah aiki cikin abin da aka ja kunne kansa ko aka ce karkai abu kaza to idan mantuwa ta shiga ko rahin sani ko takurawa to shikenan amma uzuri a kansa wannan ka'ida ce ta malaman usul fi'ilul mahzur yu'zaru fihi bin nisyan wal jahl wal ikra in dai abu kaza ne aka ce kada kai kuma kai bisa mantuwa ko ka yi bisa jahilci rahin sani ko ka yi bisa takurawa to yake nan shari'a ta dauke male shi ne abinda suke cewa mene ad-darurat tubihul mahdurat ad-darurat tubihul mahdurat ita larura tana halartar da abinda akwai hanzari a kansa amma yake cewa wa fi'il ma'mur amma aikin da aka baka umarni la yuqdaru fihi illa annahu yasqutu anhu al-ism shi uzuri baya ɗauke shi sai dai zunubi da za a kama ka da shi to zunubin ya sauka ba za a kama ka da shi ba wannan wani zaurance mala yake na sai an sa hankali za a gane abin da yake ne an fahimci abin iya cewa ne yanzu ka kaddara ka yi sallah ba alwala da gangan sallah ka ta yi ko ba ta yi ba bayan ba ta yi ba kuma za a baka zunubi ko ba gaskiya ba ne har ma shi malam mai akadari ya kaurara maganar ma ya ce man salla bi ghairi wudu in amidan fa huwa kafir haka yace duk wanda ya salla da gangan babu Allah kafiri an gane to kuma kai kayi salla ba alwala amma da rahin sani wancan laifin da za a kama kayi salla ba alwala to laifin ba za a kama kama domin rahin sani ne to amma ba za ta ɗauke ma kuma sallaka sallaka ba dai ba an gane amma shi kuma gusar da najasa a jikinka ƙarfinsa bai kai ƙarfin yin alwala a sallah ba shi yasa ne ce mai fi'il ma'amur alwala ta ce kuma fi'il mahzur an ce dai karkai karkai karkai sallah da najasa karkai sallah da tufa mai najasa ka ɗauke najasa kafin kai sallah nan kuma an ce ka yi alwala dole kafin kai sallah an gane shi yasa wancan da yake karfinsa a shari'a bai kai na yin sallah ba alwala ba sai aka ce idan kai sallah da najasa da mantuwa to idan kai sallama ka ga wannan najasa to sallar ka tana ba ta bace domin wajibcin gusar da najasa bai kai wajibcin yin sallah da alwala ba ina fata an fahimci wannan wannan shine ولهذا من فعل من فعل المحظور في الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه daga cikin aikin da ake yi lokacin aikin haji irin abin da ihram ya haramta ma wanda kayi niyyar aikin haji an ce banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza ko fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj da sauransu to sai yake cewa akwai hanzari ka nasiyan aw jahilan aw mukran mantuwa ko jahilci ko takurawa to duk wanda yayi wannan fala shay alai ba wani laifi kai shi wa man akala fi siyami nasiyan duk wanda ya ci abinci da ramadan bisa mantuwa au jahilan ko ya manta ko ya jahilci asuma ta yi ko ba ta yi ba rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba ya ci abinci au mukuran ko takura ma aka kace dole sai ka ci abinci ya ci falashi ya rai ima babu laifi akan wannan amma nan ya ce karo da malikiya ko malikiya sun ce ko da mantuwa ka ci abinci da azumi sai ka rama wannan azumi an fahimta ina yan malikiya su ne yawa yan malikiya wannan ce fatawarsu in malikiya kake haka za ka yi ba inda za ka yi in ka ci abinci da mantuwa da ramadan ko ka sha ruwa da mantuwa sosai ka rama wannan azumi idan sallah ta yawon shi ne gaskiyar magana yawwa yawa kuma hadisi ya tabbata maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci abinci da azumi da mantuwa ko ya sha ruwa da mantuwa Allah ne ya ci da shi sha da shi haka maza Allah ya ce Allah ya ci da shi ya sha da shi ba wani ba kai shi yawa Allah da Allah ya samu dace yasa malam da kishi mutumin maka ne shi yasa ya ce to shikenan shi ma ya dau wannan bata wata hadisi idan ka ci abinci da mantuwa da azumi ba wani ba kan to haka ne yau to kaje ina jiga wannan malikiyar ma yan malikiya sun ce sadda zari'a ne suna da dalilan su sosai kuwa suna da ijtihadi ne nasu ijtihadi ne sosai yawa eh da mai da mai da hadisi da ya ce kar arama haka ne da kuma cewa arama wani ne riga wani to ai kowa san amsa da Imam Malik an haife shi shekara ta 93 bayan hijira kaga da komawar manzon Allah zuwa ga Allah sama da shekara 70 da wani abu sana ka bi Imam Malik shekara 93 bayan hijira ka bi Imam Malik ya mutu kuma shekara ta 197 ka fahimci wannan kuma dukka ma abin da ake cewa malikiya malikiya malikiya kashi casa'in to ba maganar imam malik wuce a san da wannan yadda za a taso malik daga kabari allah ya mai rama kai ce ka san wata mazhaba malikiya zai bai san da ba tunda a lokacinsa ba a kafa malikiya ba a lokacinsa ba malikiya bayan ya koma ga allah almajiransa irin su sunun irin su alkasim da sauransu to su ne suka haɗu suka tattara fatoyin da malam yi an tambaye ya ce kaza an tambaye a can ya bada fatawa kaza an tambaye a can ya ce kaza to shi suka tattara wannan fatoyin suka yi littafin farko a mazhabar malike da ake ce masa almudawwana ma'ana dawwana fatawa imamu malik dukkan wata fatawar imamu malik suka dawwana ta suka mata littafi to daga na abu iya faɗaɗa iya faɗaɗa iya faɗaɗa har aka kafa mazhabin amma ku sani a cikin fundamental principle na mazhabar malikiya na farko alkur'ani an gane ku qawaidu hadhihi al-madhhaba alquran sai as-sunna ne hadisi sai sai amalu ahlul madina sai qaulu sahabi an fahimci wannan sai maslaha mursala sai qiyasi sai kuma a saddu zari'a guda bakwai a wannan duk abin da aka kafa a mazhabar imam mali akan wani aka kafa su alquran sunna qaulu sahabi fi'lu ahlul madina an bayyana wannan sai maslaha mursala sai qiyasi sai saddu zari'a wannan su aka kafa mazhabar imam mali akan su saboda haka su ma duk abin da suke yi din ba su abu da san rai ba su abu da san zuciya kuma abin da malamai suke cewa shi imam malik Allah ya masa rahama haihuwarsa da tashinsa da karatunsa da fatawarsa da rayuwarsa duka duk a gari madina yi ba inda ji a madina aka haife shi a madina ya tashi a madina ya karatu a madina ya bada fatawa a madina ya rubuta muwaɗa malik duk ana ya gama rayuwarsa ya mutu ba inda ji kuma ingantaccen tarihi ya nuna cewa lokacin da manzon Allah ya yi wafati sallallahu alaihi wasallama sahabbai wajen kashi saba'in cikin ɗari sun bar garin madina domin ba za su iya zama a madina ba manzon Allah ba irin su bilal sun koma iraki irin su hidina aliyu irin su abdullahi dan mas'ud irin su duk manya manyan sahabbai a galabiya sun tafi sun bar garin madina kuma kowa ya tafi garin da ya je da hadisan da ya ji a gun manzon Allah iyaka sahabban da aka bari a garin madina ba su da yawa shi kuma malik ya yi karatu a gun sigaru sahaba da kibaru tabi'in sigaru sahaba wa kibaru tabi'in abun sai karatu kuma duk mutanen madina kaga hadisan da irin su bilal irin su sayyidina aliyu suka tafi da hican malik bai je ya karanta ba kuma a lokacin ba ittisal irin ne yanzu a turo ma a waya ko ka tura sako ko duk ba wannan iyaka karatu su iyaka ƙwaryar garin madina yi yasa ta su bukari da suka zo a bayansa su imam muslim hadisan da suka tara a littafansu ya yi wajen biyar ɗin na imam malik domin shi imam bukari ya rafa a galabiya garuruwan da sahabai suka je duk inda ji labarin sahabi manzon Allah ya ji yara ya gonzo je kan hadisi shi kuma imam malik iyaka garin madina yayin karatun sai gaba an fahimci wannan to wannan dai shine a takaice abin da yake karkashin wannan wanda su ma sun ba da son rai bane ba ilmu bane kuma dole a yi wasu malik uzuri ba duk hadisai suka sani ba ba mamaki hadisin da manzon Allah ya ce duk wanda ya ci abinci da azumi ko ya sha Allah ya ci da shi ko ya ce ba mamaki malik bai san shi ba ba mamaki bai san shi ba tunda a lokacin manzon Allah ma akwai hadisai da Umar dan Umar dan Gadda bai sani ba a fahimtarsa to irin maganganun da malamai suke wajen uzuri ga irin abubuwan da ake ganin sun yi mu'arada da mazhaba da hadisi dole a ba su wannan uzurin a maganar imam malik bai san hadisan mazan ala duka ba haka ne haka ne ba mutum ɗaya da ya zai iya cewa ya san hadisan mazan ala duka babu shi ko a cikin sabon ma babu wani zai fahimci wannan wani kuma lokacin zai hadisi nan bayan kuma ga babban misali ne ka imam mali a iya garin madina ya rayu kuma kowa ya san manzon Allah da ya wafati sabai da yawa sun bar garin madina kuma kowa ya tafi da ilimin sa can da inda bi na'am to to ga misali da hadisi bai fi dubu tara da wani abu imam al-bukhari kuma hadisi sun kai wajen dubu dubu wannan dubu goma sha da sauransu imam muslim ya ce sai da ya karanta hadisi dubu ɗari uku a kansa ne rubuta littafinsa daga cikin hadisai dubu ɗari uku ya tace ya rubuta littafin sahih muslim duk wanda ya rubuta rubuta muslim zai ga wannan hadisi sama da dubu ɗari uku an fahimci wannan dole mu fahimci cewa imam malik ba duk hadisan manzon Allah ya sani ba kuma shi ma da kansa a cikin littafi wannan shehu dan fudu ya kawo littafin sa ihya wa sunna kima da bid'a albani ya kawo littafin sa na sifatu salatu nabi sallallahu alaihi wasallam duka maganar imam malik yake cewa duk abin da na faɗa fanzu fi ra'ayi duk abin da aka ce ra'ayi na ne maganar malik ce sai ce izawa faqal kitabu suna hukzu haka imam malik ya faɗa idan ya dace da alqur'ani da sunna ku rike shi amma wa iza khalafa alkitabu wa sunna fatruku wake yace da bakin sai faɗi wannan magana na'am to duk ga misalai nan da yawa saboda haka mu yarda cewa duk abin da suka yi ba sa rai bane amma zancen a ce ga maganar manzon Allah ingantacciya a ce kuma ga wani zai ba da doka ba zai yi ba ba zai yi ba da kulla kaulin inda kulli muhammada an fahimci wannan amma a ba su uzuri ba su a ra'ayinsu kuma ba a ce sun game fahimtar hadisan manzon Allah duka ba wanda yi wannan duk mun yadda Allah ya musu rahama Allah ya karɓa aikin su babu sarrai sun yi ijtihadi sun iya kokari nasu domin rayar musulunci da addini amma ba za a ce duka sun san maganar manzon Allah babu shi ko ba yanda za a ce yau ga maganar manzon Allah ingantacciya ga maganar wani su yi mu'arara su yi karo kuma a ce shi wanda ya faɗi magana wanda za ta ci karo da maganar manzon Allah shi ma za a ɗau maganarsa ba zai yi ba ba zai yi ba ba zai yi ba an fahimci wannan Allah ta'ala ya mana albarka wannan shine abin da ya kamata mu yi ba san rai a cikin ramansu babu son zuciya yawa sun yi abin da ke kyawar manufa da niyya kuma iyaka ilimin su suka yi iyaka fahimtar su suka yi kuma dukkansu kowa ya zare igiya a wuyansa imamu malik imamu shafi'i muhammad bin idris nu'man bin ya- wannan nu'man bin ya- a wannan shine a- abu hanifa ko nu'man ba nu'man bin bashir ba sunansa nu'man dai shi dai da shi a, imam abu hanifa da imam ahmad bin hanbal dukkansu dukkansu sun ce idan hadisi ya inganta aji maganarsu kowanne ya faɗi wannan magana kowanne imamu ahmad bin hanbal shi ne na ƙarshen a cikin ulama mazahi shi a littafinsa musnad ba littafi ɗaya da tara hadisan da musnad ya tara hadisi sama da dubu arba'in da wani abu imamu ahmad ya tara cikin littafin sana musnad imamu ahmad dan hanbal an fahimci wannan saboda ka wannan shine a takaice Allah ta'ala ya mana albarka sai kuma Allah ta'ala ya jikan su ya gafarta musu sai malik ke cewa kamar matsala ce ta azumi wanda ya sha ruwa da gangan ko ya ci abinci da gangan in ji malam usaimi ne ce fala shi alai haka ya faɗa ko babu laifi kai shi mu ma kuma ana miki yau amma yan malikiya sun sirke nan su Allah ta'ala ya karba mana gaba daya wa salatuhu bi ghairi wudu'in nasiyan laysa fiha ismu amma sallar da yi ba tare da alwala ba a mantuwa to shi ba shi da laifi amma da yayi sallah babu alwala da gangan to iya da laifi an fahimci wannan amma laifin aka ɗauke masa domin yayi sallah ba alwala amma da mantuwa ba da gangan yi ba shine fala isma alaihi li qawlihi ta'ala domin Allah ta'ala na cewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah ta'ala kada ka kama mu cikin abin da muka manta ko abin da muka yi kuskure kaci lakin ha salatun ghairu sahiha amma sallar bata inganta ba domin an yi ta babu alala fala tabra biha azimma bata dauke mai nauyin da ya zama wajibi a wuyansa ba fa yakunu mutaliban biha ana neman sa sai ya sake wannan sallar fa salatu yataqaddamu tatahiru lil qalbi wa tatahiru lil badani ita sallah ana gabatar da tsarkin zuciya da tsarkin jiki kafin a yi ta ya taƙaddamuha ana gabatar da tsarkin zuciya yi ne niyya mai kyau da tsarkin gangan jiki kafin a yi kabbaran sallah ta tahiru lil badani ya kunu bil wudu'i tsarkin gangan jiki iya kasancewa da alwala min al hadithi al asgar iya kasancewa da tsarki daga hadasi karami kamar bayan gida zuwa fitsari zuwa riki zuwa shafar jikin mace da sha'awa duk wanda suna cikin hadasul asgar amma hadasul akbar kamar kurujin mani ko in kidawo da muhaidin ko in kidawo da mudafasi wanda suna cikin hadasul akbar wani gusul min al hadasul akbari da kuma yin wanka da hadasi babba wata tahirul badni min an najasat da kuma tsaftace tufafi daga najasa wata tahirul siyabi haka nan tsaftace tufafi wata tahirul buq'a haka nan gunda zaka yi sallah shi ma ka tsarkake shi min kulli hadha ta'zimu li sha'niha duka wannan ya kasance girmamawa ne ga ita sallah an fahimci wannan girmama sallar ne aka ce tufarka gangar jikinka gunda zaka yi sallah dukka tsarkaka wani tsarki ma aka ce wanka zaka yi wani tsarkin kuma aka ce alwala zaka yi duka wannan ta'azimu li sha'niha domin girmama al'amarin sallah التطهير البدني shi tsarkin gangan jiki fi kaulihi ta'ala a cikin faɗin Allah ta'ala da yake cewa hina zakara ayatul wudu lokacin da Allah ya ambaci ayan alwala wal ghusl wat tayammum duk ayat ta kunshi maganar wanka da taimama sai Allah ta'ala yake cewa ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj li yaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu li yudhhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun Allah ta'ala ke cewa ma yuridu lahu Allah baya nufi li yaj'ala alaykum min haraj Allah ta'ala ya sanya muku wani kunci da tare da ku game da addini walakin yuridu li yudhhirakum Allah iya san da ya tsarkake ku ne kawai wa yutimma ni'matahu alaykum ya cika ni'imarsa gare ku la'allakum tashkurun haka zai sa ku zamto masu godiya an gane da kyau wata tahirul qalbi tsarkin zuciya awil ma'anawi wa zama da masana ta tahirul ma'anawi alladhi ya taqaddam hadhihi salah wanda shi ma ana so a yi shi kafin a tsaye da sallah qala annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma minkum min ahadin babu ɗaya daga cikin ku ya tawadda yayi alwala fayubligu ya kyautata alwalarsa ko fayus bi guduɗin fayu buligu au fayus bi gulwudu'a ya inganta alwalarsa ya yi ta kamar ne da amazan Allah ya koyar sun mai kul sannan ya ce bayan ya kama alwala kenan ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu illa futiyat lahu abwabul janna at-thamaniya yudkilu ko yadkulu min ayyaha min ayyuha sha'a hadha tatahiru bi shahadatayn al-azimatayn tatahiru al-qalbi maza Allah ke cewa duk wanda ya kammala alwala yayi ta kamar yadda aka koyar da shi da ƙarshen alwala ya ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba abun bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadan abduhu ko kuma abdullahi wa rasuluhu mai shaida annabi muhammad bawan allah ne ko manzon allah ne in dai ka faɗi wannan manzon allah ya ce illa futiyan lahu abwabul janna a tamaniya wace sai an buɗe mai ƙofin aljanna guda takwas yadkhulu min ayyuha sha'a za a ce shiga aljanna ta inda yake so ƙofofi takwas in zai buɗe masa akhrajahu muslim bi kitab dahara babu adh-dhikr al-mustahab aqib al-wudu muslim ya kawo shi a wannan babi a cikin littafin shi ya shiga aljanna ta kofar da ya so cikin kofofi guda takwas ɗin amma ba kowace irin alwala ba ya ce fa yusbihu ku tana kalmar a baya fa yubligu aw fa yusbihu alwudu'a sai ya inganta alwala an gane kyau sai ya san ruwan da ya kamata mutum ya samu domin yi ɗahara da shi a ƙasamul miyah kamar da malamin fiƙi suka kawo akwai ruwa tahir akwai ruwa tahir mutahhir kuma akwai ruwa najas sai ka gane wanne ne ya halatta kai aikin ibada da shi sai ka san ya ma ake tsugunnu wajen tsarkin tukunna ya ake fi da najisa ta fitsari ko ta bayan gida ya ake tsarki duka wannan sai ka koya ilmanci muqaddimatul wudu ne man sai ka zo ka iya alwala ya ake ina ake fara wankewa ina ake ina ne haddi in an ce rasulul wajhi ina ne haddin fiska a wanke fiska ina ne haddin daga ina zuwa ina ta tsaya idan an ce a wanke hannu zuwa gwiwar hannu a ina ake so ya shigo cikin wanki a ina ake so a tsaya in an ce a wanke kafar zuwa zuwa zuwa idan idan sawu ina ake ina ake so a wanke daga ina za a tsaya shafar kai me haddinta shafar kunwa me haddin shakarwa da facewa ya ake yi duka wani suna ƙarƙashin fa yusbi gulwuduwa sai ka san su a ilmanci ka aikata su kayi an gani an ci in yayi irin wannan shine abin da ke kira da isbahul wudu ka karanta kai aikin practically kuma a tabbatar ma yayi an gane da kyau to duk wanda ya iya alwala a ilmanci kuma alwala wajen kala uku manzon Allah ya koyar akwai alwala da sai na Usman ya koyar da ake wanki uku akwai ta dan Mas'ud da ake wanki biyu biyu akwai kuma alola da sahabbai da yawan sarauta wanki daidai manzon Allah yake kuma an ce alola mai wanki uku uku gabai uku ne ake maimaita wankin kawai fiska hannu kafa amma shafar kai ɗaya ne shafar kunne ɗaya ne duk alola gaba ɗaya haka yake ba a maimaita shafar kai fiye da ɗaya ba a shafar kunne fiye da ɗaya sai dai in gaje wani a wani abu ya shiga kunnen ka ko an hura ma gari ka kai nikan masara gari ya shiga kunnen dole ka sa mana ka wanke an fahimci wannan amma in dai lafiya kalau ko zaka jika hannunka da ruwa ka shafi kunnen ka cikin sa da bayan sa shikenan kaga amma aka ce alwala mai wanki uku uku fiska hannu kafa alwala mai wanki biyu fiska hannu kafa alwala mai wanki didi fiska hannu kafa wannan shine abin da malamai suka ce wallahu a'lam malik ke cewa idan kai wannan za a bude ma kofa janna a ce ka shiga ta inda kake so sai yake cewa hadha tatahiru bi shahadatayn wannan tsarkin ka same shi ta hanyar shahada guda biyu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah al'azimatai masu girma ta tahirun kalbi tsarki ne na zuciya Allah ya bamu shi al shaɗin rabia sharaɗi na hudu daga cikin sharaɗin sallah mun yi na ɗaya mun yi na biyu mun yi na uku ko ana riƙewa wannan shine na hudu suturul aura daga cikin sharɗi a sallah sai mutum ya sutarce al'auransa sai ka sutarce al'aura sannan aka ce kai sallah al'aura duk da malam ya kawo ta kasiminta a nan amma kafin mu je gun al'aura ta kasu kashi hudu amma a yanzu ta kuma kashi uku akwai al'aura a gun ɗa namiji akwai al'aura a gun ƙyamace akwai al'aura a gun ƙyamace amma baiwa kowace akwai haddin da shari'a ta ce ita kaza shi ne al'aura a gunta to amma yanzu babu bayi wacce kofa ta kulle yanzu alwala afwan wannan ya ke cewa al'aura ta rabu gida biyu al'aura ta ɗa namiji da al'aura kuma ta yamace sai al'aura kuma ta wanda bai kai shekarun balaga ba bai kai shekarun balaga ba namiji ne shi ko mace shi haddin al'aura abun ɗa namiji wanda za ta kawo wa sallarsa matsala ana ganewa tunda magana muke akan bagen sallah ne al'aura da za ta kama matsala game da sallarka shine wani abu ya bayyana a jikinka daga cibiyanka zuwa gwiwanka kuma kana da ikon rufe shi baka rufe shi ba daga cibiya zuwa gwiwa nan shine al'aura mugallaza al'aura mai kauri abun ɗanamiji kada ka yadda ko da yayi ko da samartaka ko da zamani ko da iskanci ma a kuma gaba ne a ce ka yi alwala wani abu ya bayyana a jikinka ko maɗaurar wandonka ko can saman gwiwarka to sallar ka bata yi ba ittifaqin malamai aka suka ce an gane da kyau ita kuma ya mace a gidansu take budurwa ce ta fara al'ada tana gidansu ko a gidan mijinta take ita dukkaninta al'aura ce ita ya mace almar a kulluha aura ma a da waje hawa kafaiha ita ya mace inda aka yi da bayyana a jikinta in za ta yi sallah fiskanta da tafukan hannunta shine abin da aka yi da bayyana amma har kafafuwanta ta rufe su ta zuba dogon lufaya ya rufe mata har kafa tun daga sama har ƙasa ko dogon riga marar ado mai yadi mai kauri ta zuba ta a jikinta tun daga saman ta da mai kauri ko marar kunci duk magidanta ne a garabiya kowa ya gane da wata tufa mata take sallah wannan dole ne ba kowace tufa mace za ta yi sallah Allah ya karba ba Allah ya saka wa wannan dattijan da alkhairi wannan malam sa'idu alhassan jingir na ga wani bidiyo kilik ɗinsa iya yawa kwanan nan iya magana kan tufar da mace ya kamata ta yi sallah da ita na gani kwarai da gaske har ma yake kwatantawa sai ya rufe har kafa kuma haka ne sai ya rufe har kafa tunda ma'aikin Allah abu biyu ce shine ba al'aura ba jikin ya mace kuma kar ta ce ita wai ba a mata aure ba in dai ta kai shekarun balaga ko tana gidan babanta haka hukuncin da yake an gane da ke ko yawa to wannan shine abin da ya kamata mu kula maza su rufe daga gwiwa zuwa cibiya abin da shine in ya bayyana akwai matsala amma sauran gangan jiki ba a yadda ya bayyana ba amma in ya bayyana sallaka ba ta zama ta ɓaci ba ka aikata laifi sallaka naƙisa ce amma ba ta kai muhallin ɓaci ba an bin nan Allah ta'ala yake cewa ya bani adama ku zo zinatakum inda kulli masjidin ya ku ƴaƴan adam ku riƙi adanku a duk lokacin da za ku yi sallah shine inda kulli masjidin ai inda kulli salatin kenan wa kullu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha kada ku yi almubazzaranci kada ku yi israfi suratul a'raf aya mai namba ta 31 wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam li jabir bin abdullah radiyallahu anhu manzon Allah ke faɗa wa jabir dan abdullah Allah ta'ala ya kare da su fi thawbi a cikin al'amarin tufafi da za a yi sallah da su yake ta fa idza kana wasi'an idan tufar mai fadi ce faltahid bihi to sai ka lullube jikinka da ita tun daga sama har ƙasa kaga a lokacin su ba wando kenan ba wando ba jamfa ba riga da sauransu su gwada suke yi gwada ne guda biyu ɗaya a ƙasa ɗaya a sama in mai faɗi ne to ka lullube tun daga ƙasan ka sama wa in kana dayyikan idan kuma gwada mai kunci ne guda ɗaya ne fa attabiru bihi sai ka rufe wanda al'auran ka mugallaza take daga cibiyanka zuwa ƙasa an fahimci wannan hadisin iya cikin bukari kamar yadda malai haka to ana sai malik ke cewa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu abu hurairah radiyallahu anhu manzon Allah ya faɗa cikin hadisin abu hurairah Allah ta'ala ya kare da shi manzon Allah ke cewa la yusalli ahadukum fi thawbil wahid kada ɗayan ku yayi sallah a tufa kwaya ɗaya laisa ala atikaihi minhu shay wanda babu wani abu da yake kan kafaɗonsa ba a so sai dai inda larura ta babu eh ba wani abu ɗoro na ba kafaɗarsa ba an gane da kyau idan biyu ne kaga ɗaya iya ƙasa ɗaya kuma za a lulluɓa shi daga kafaɗa ya ƙasa amma ba a so mutum ya yi sallah da tufa kwaya ɗaya wanda a kafaɗunsa bai ɗora wani abu ba kamar kai sallah da wando a yanzu ke kuma kana da tufar da zaka sa ta riga ko jamfa in dai ba raunuka gare ka jikinka ba za su hana ka sa riga to wannan ba matsala ba amma matukar yadda zaka yin to bai halatta ka yi sallah kafaɗunka baka lullube su ba shine abin da hadisi ya karanta ba wa hadha yadullu ala annahu yajibu ala al-insan wannan yana nuna cewa ya zama wajibi ga dan adam an ya kuna mustatiran fi hali sala ya zamto ya suturce jikinsa a yanayin da zai sallah wa qad nuqila ibn abdul bar rahimahullah an naqalto ya naqalto shi ibn abdul bar ya naqalto daga cikin ijma'il ulama ala zalika a cikin maganar malamai game da wannan matsala din ibn abdul bar ya ya naqalto daga ijma'in malamai wa anna man sala uriyana duk wanda ya sallah tsirara ma'a qudratihi ala sitra bayan iya da ikon ya sa sutura a jikinsa fa inna salatuhu la tasihu sallarsa bata inganta ba in dai kai sallah da tsirara kana da ikon ka rufe tufa baka sa tufa ba to sallar ka babu ita na'am sallar da singileti makaruhi ne bai kai matsayin haramun batun da sallar tana nan ba al'aura mugallaza ba ce amma yayi makaruhi sallarsa kuma na ya ce babu kamala a cikinta an fahimci wannan amma da a ce bai rufe gwiwarsa ba ko cibiyarsa to ne sallarsa ba ta yi ba amma ya sa sun gida da ya yi sallah to in dai ba da larura ba to sallarsa ba ta zama mai kamala ba gaskiya ya zama ya yi sallah amma na ce ba ta da kamala wallahu a'lam wa fi hadal majal a wannan fage inji malam usamin qassama ulama rahimahullahu malamai Allah ya musu rahama sun karkasa al'aura ila salasi a ƙasa sallah abuwan al'aura zuwa ga kaso kaso har gida uku akwai mukaffafa akwai mughallaza akwai mutawassila akwai al'aura mukaffafa akwai al'aura mughallaza akwai al'aura mutawassila fal mughallaza al'aura al'aura mughallaza auratul mar'a al-hurra al'aura ya mace ya shine al'urra din ba baiwa ba almar'atul hurra mace ya mai yanci albaligatu wanda ta kai shekarun balaga qalu suka ce inna jami'i badaniha awra duk gangan jikin ya mace al'aura ne fi salati a cikin sallah illa wajhaha sai fiskarta waktalafu fi alkaffain wal qadamain yace a tafukan ma da kafafu ma an samu sabani abin da aka yi ittifaki in ji malam ko fiska ta aka yi ittifaki in ta bar fiskar ta bata lullube ta bata yi sallah ba ta da matsala amma zancen barin kafafu a waje ko tafukan hannu a waje shi ma ya ce muktalafun ko waktalaf an samu sabani wa an sun ce haka ta yi sallah ba matsala tafukanta a waje kafafunta a waje wasu kuma sun ce a'a sai ta rufe tafukanta din ma da kafafunta hatta fiskarta ma wasu malaman sun ce idan har Allah ya mata tsira mai kyau mace ce mai kyau mai ɗaukar hankalin mutane to za ta iya za ta sa niqabi ta sa saboda mayu Allah akwai su mana daga tawa a dinga leƙe leƙe ai wacce yar gidan waye matar wa ai kaza kaza da saboda irin wani da sa niqabi da dalili ba an huda ba ya ba ka wasu malaman suka ce wallahu alam yawa lakin idza kana haula harijal idan mace gefanta akwai mazaje ghayr muharim amma mazajen ba muharamanta bane za su yi aurata kenan fa innahu yajibu alai an tastatara wajaha kun ga da malama yace har fiskar ma sai ta lullube ta walau fi salati ko a cikin sallar za ta yi sallah a tashar mota ko a asibiti ko mota ta tsaye da su za ta yi sallah a wani ko a ofis ko a sakatariya ko a ina ne gunde da maza suke ta yawo za a iya ganin ta to fiskar ma an ce sai ta rufe ko a jami'a haka za ta yi sallah a ciki duk sai ta rufe fiskar ta lalle akwai aiki ke Allah sauka ولو في صلاتي هو أتكي صلاة لأن المرأة لا لا يجوز لها كشف وجهها عند غير محارمها أبدا ما ليش كده mace mace mace ko la ya jura bai halatta gare ta ba kashfu wajeha ta bude fiskarta inda ghairu muharimiha a gunda ba muharamin ta bai babanta wanta uwa ɗaya uba ɗaya ƙaninta uwa ɗaya uba ɗaya mijinta wanda su ne maharamanta kakanta na bangaren uwa kakanta na bangaren uba an suna nan wani su ne maharamanta kanin babanta wan babanta maharamanta ne amma ko ɗan gidan ƙanwata ne ita ce umar da ko ko ɗan gidan gwagwanta ne ko ɗan gidan kawunta ne kanin babanta ko babanta wan babanta to ba maramanta ba ne yi ne maza lake ce ai alhammu almaut su ne shagun ku su ne kozin ku yawa wani wata ke ta wa in baka yi kozin zai abin da ya dace in baka yi in baka yi da gaske ba to wannan shi ne abin da shi da ta ce in dai shi ya sa mata tsada gare su ba su ne suka zubi da mutuncin kansu mace tana da daraja Allah ya ba ta kima iyayen matan ne da matan ba san daraja da Allah ya musu bane amma mace ko neman aurenta sai an yadda babanta ya yadda dangin an shawara an aminta da kai sannan aka yadda ku keɓe ga fuskanta amma matukar ba a yadda da kai ba fiskata ma ba za gani ba to amma ga yanan duk suna baje koli yanzu fiskar ma sai an shafa mata wata hoda wata jamba wannan duk an yi duk gashi amma mace tsada gare ta wallahi in su san kima su da darajar su Allah ya musu daraja ko aurenta za ka yi to sai an aminta da kai ba haka kawai haduwar kasuwa ba sai an aminta an yadda an baka dama shi ma a sama lokaci ku je ku gana da ita ita ma shi ma da wani muharramin ta ko wata kanwata ko wata yayyata ku tattauna sau ɗaya sau biyu shikenan ko tana son ka kana son ta shikenan magana ta kare sai a datse wannan gidan kuma sai a yawo da shikenan amma yanzu abubuwa sun lalace mu dinga cewa ana fasadi ana lalata da sauransu to mu kuma abubuwan da muka bari na shari'a ba yanzu wani sai s ɗin shekara biyu tana soyayya da wani alabi sani shekara biyu za su yi da wani tana son su iya santa kuma suna haduwa amma la bai sani uwar ba ta sani dole a samu rigima dole a samu lalata saboda ka ƴaƴa mata daraja gare su suna da kima shi yasa mala yake ce in dai da ƴa mace za ta yi sallah a waje gunda ba muharramanta bane ba gidansu bane ba gidan mijinta bane to fuskar ma ta rufe ta fuskar ma ta rufe sannan za ta yi sallah da tufar da Allah ta'ala ya ce ta yi sallah da ita so daga wannan shine abin da mali yace za mu tsaya ne insha Allah za mu tashi kuma al'aura mu kafafa idan Allah ya kai mu mako mai zuwa abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah yana mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah yana mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya karɓi ayyukan ya sa mu yi lafiya mu kammala lafiya masu bukatu da suke cewa mutum ya sa addu'a gun Allah Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu da nasu duka akwai marasa lafiya da suke neman addu'o'in akan Allah ta'ala ya ba su lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya akwai masu bukatu daban-daban wasu bashi suke bi wasu ake bin su ko an so sun sa kadarorinsu a kasuwa ga sunan dai da bukatu mabambanta juna duka muna adon Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi mahaifanmu Allah ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomar mu da mu da su gaba da da mu da yaran mu duka Allah ta'ala ka shirya da mu hanya madaidaici Allah ka ba ayyukan mu Allah ka alkinta mana ayyukan mu ya Allah Allah muna roƙon ka raba mu da rushewan aiki Allah muna roƙon ka gaba mai kyau a duniya kawo mai kyau a lahira duk wanda ya zo wannan masallaci Allah mai da shi gidansa lafiya kuma Allah ta'ala ya ba mu ladan da ake samu a irin waɗannan gurabe zuwa raya sunnar manzon Allah da ta'alimat da karatun alkur'ani Allah ya ba mu ladan gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh